الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته to yau muna ranar juma'a 26 ga watan rabi'un al'awwal jira 1447 ci gaba da karatun littafin tasriful maidani a darasinmu na 20 kenan da za mu tashi cikin shafi na 24 al'abuwa busudasiyatu e, babuka ko kuma auzanu waɗanda suke da haruffa guda shida e, auzanu na fi'ili wanda su haruffan nasu to sun kai shida kamar yadda mun yi sulasi mun yi ruba'i mun yi humasi yau ga mu cikin asudasi wanda shi ne ƙarshe babu wani fi'ili da haruffansa suka haura ma shida babu al'awwalu min ha to na farko daga cikin auzanu ɗin nan istaf'ala akwai ma'aunin istaf'ala wanda asalinsa sulasi ne sai aka ƙara masa haruffa guda uku na farko eh hamzatul wasli da sinun da ta'un asalinsa fa'ala ne da sai aka shigar da wayannan harufa sai ya koma istaf'ala bi ziyadatul alifi tare da ƙara wannan alif din wasini da sinun wata'i da kuma ta'un eh to shi wannan wazani sun ce galiban yakan zo daga cikin ma'anoninsa a talab nema idan za ka nemi wani abu to shi yasa suke ce ma wannan sinin din le talabi kamar yadda za mu gani cikin misalan da zai kawo fayati mustaqbaluhu mudari'in sa yakan zo ala yastaf'ilu wa masdaruhu ala istif'alin masdarin sa kenan wasmu fa'ilihi sunan fa'ilinsa ala mustaf'ilin ko wasmu maf'ulihi ya'ti ala mustaf'alin wal amru minhu istaf'il wan nahyu la tastaf'il misaluhu to misalin waɗannan auzan gaba ɗaya sai ce istaghfara istaghfara al'abdu bawa ya, ya nemi gafaran Allah mana istaghfara Allah ke ya nemi gafaran Allah mm, to kaga talab din ya, ya shigo mm? kaga da cewa ya gafara kaga babu wannan ma'anar domin gafara ya gafarta ya yafi to amma nan kana son ka ce wane yana neman gafaran Allah ko ya nemi gafaran Allah to fi'ilin kawai za ka wa kuskure ma ba sai ka haɗa wani kalimat da yawa ba don ka wahalar da kanka kawai ƙara alif da sinin da ta'un sai ka ce istighfara shi kenan to wannan yana daga cikin hikimar larabci eh an gane ba sai an ce wani talaba magafiratan lahi kaza kaza ba kawai istighfara shikenan mm to wanda shine at-talab istaghfartu Allah ay talabtu magfiratahu na nemi gafaran Allah Allah ya gafarta mini wannan sinin din tana nuna akan nema inda da za a cire ta babu wannan ma'anar to shi ne wannan shi ne tasarifi yana da hikima kwarai da gaske zai taimaka maka wajen sarrafa kalmomi da kuma sanin hakikanin abin da suka mi suka kunsa musamman waɗannan da kake ji ana ce ma ane musu ziyada ane don galibin ziyada akan yi ta don bayar da eh sabuwar ma'ana wadda ba ta cikin wadda ba ta cikin waɗancan ma'anoni to galibi za a ga tun daga na farko a fa'ala da mun kai bayani a kansa za ka ga haka ne litta'adiyya ko wasu ma'anonin da sauransu to rashin sanin waɗannan ma'anonin mai fassara in ya zo sai ya fassara ma nassin ba daidai ba zan ba ku misali da wata aya a suratu yusuf sai ku ba mu fassararta faɗin allah ta'ala falamma ra'ainahu akbarnahu me ma'anarta kawai fassara ɗin zage ba sai ka maimaita ba eh
aka bar mu sai mu suka girmama shi to kaga ba haka bane akwai wani karama kalla mutum da an rushe dashi ka a tsorata eh ya yi kokari eh amma dai ba haka bane ya yi muhawala amma dai ayan ba haka bane shi allan ba haka yake nufi ba na batar an gane ina wani ba wanda ya taba fassara yusuf Hmm? eh so ba matsala dama cikin ah, matsalul bina da za mu karanta za mu hiba da mahimmanci kan ma'anonin su a wazali din eh nan ba mu cika ambata su sosai din nan ba mun faɗa ɗaya biyu haka to amma shi matsalul bina insha Allah za mu wasa za mu hi karkata an gane kuma shi istaf'ala din nan yakan zo saboda ma'anoni nawa eh to za za mu hi kulawa akan wannan an gane ko to shi akbara ah, kaga ruba'i ne asalinsa sulasi ne ko yawwa daga me hmm? daga fa'ala ko sai koma ne af'ala akbara eh me sulasinsa hmm? kabura hmm. ai lazimi ne ai ko ba haka ba kaburat ai lazimi ne to nan ana sun yayi ta'adiya to shi yasa aka kara mai hamza ne sai aka ce akbarnahu ba a ce kaburnahu ba ba a bar shi aka asalinsa ba saboda ma'anar da ake so a samu babu tana to bari mu koma wata aya ko? a ta ba ku ba da ansa ba eh? eh? mu koma ko da ka haifi ne ko? wala tuɗe man a gafalla yawwa ita kuma bari a fara da kai tun da kayan kokari ɗazu wala tuɗe ko fala ne wala tuɗe man a gafalla kalbahu an zikirina
kada ka bi nan da'a eh wanda muka duk wanda man arfan na kallo mm.
wanda muka raunanar da zuciyarsa raunana kuma a gafalla yana nufin raunanarwa rafkanar ba da zuciyarsa ba a ba'afa ba yawwa Eh, to kaga ba haka bane shi ma kaga shi ma ya samu ziyada ko tunda daga gafala ne sai aka ce a gafala saboda gafala ya rafkana to nan ba son ake a ce shi ya rafkana ba wata ma'ana ake so to shi yasa sai aka shigar da wannan hamza din sai aka ce a gafalla ba a ce gafalna ba Hmm? ba a ce gafalna kalbahu ba sai aka ce a gafalna kalbahu Hmm. na'am ban ji ba a me kake son ka ce fassarar ne za ka yi ko kamar kana jin tsoro eh eh to kun ga muhimmancin sanin tasirifi ke duk karatun ka duniya in ba a sarho babu inda za ka gano tafsirin wayannan ayoyi babu sai dai kawa Allah ƙarya ka ci mutunci alkurani ka bi iska shi ne kawai abin da yake faruwa kenan to amma tasirifi shine zai koya maka ai wannan ziyarar da aka yi saboda ma'ana ce kaza ce to dama cikin dalilin da ke sa a ƙara hamza ga sulasi banda ta'adiya akwai alwujidan abinda suke kira da alwujidan wal musadafa to da Allah ya ce falamma ra'ainahu su waɗannan matan da ta gayyata imratul aziz lokacin da suka ga annabi yusuf damiri yana koma zuwa gare shi akbarnahu sai suka same shi babban mutum dama babba ne ba wai samun shi suka yi ba wai girmama shi suka yi ba akbarnahu ai wajadnahu kabiran suka same shi ashe babban mutum ne to wannan shine ya tada musu hankali ah in su suka girmama shi ya za a yi hasu rikice su rudi hasu dinga yayyanka hannayensu in su suka girmama shi kaga girmama ta fito daga wajensu kenan to wannan ya kore ya koru ga hankali a ce kuma wannan ya rikitar da su har sun yayyanka hannayensu a'a da sun ka gan shi ya zo kwatsam sai suka zace shi ba yadda suka gan shi ba yadda suka yi zatonsa ba sai suka gan shi wani irin babban mutum to sai kurjinin nasa ya kama su sai suka rudi suka kamu da so ne su ma wancan zargin da suke wa imra'atul azizi eh sai ya zan su yanzu nasu din ma ya he ya he kama to shine wa qulna hasha lillah ma haza masha to wannan shi ba wai su suka girmama shi in su suka girmama shi me yasa za su faɗi wannan kalma yana kawowa wurinsu kawai sai sun haga ashe wani irin babban mutum ne an gane wajen kyau da tsarin halitta da komai sai sun ka shiga wannan yanayi ba su suka girmama shi ba na'am ina to ai ba haka Allah yake nufi ba in ka faɗa kaga shi Allah ka faɗi abin da yake don akwai bambanci tsakanin wane ya girmama wane wane ya samu wane da girmansa akwai bambanci ba guda ba ne ka gane ba guda ba ne yawwa ka same shi wani babban mutum kawai mutum ne ana baka labarin sa an gane to amma kai da ka ne masa ɗaukar ranke-ranke ko da ka je sai ka ga ashe babban mutum ne ka gane to yana da bambanci da kai ka zo ka girmama shi ka gane bale eh ka gane yauwa don dama kakan girmama abin da ka sani to su sun san annabi yusuf mutumin da yake majihuli adatan dan adam a wurinsa ba zai girma ba shi ba kakan girma mutumin da kake tunanin yana da mi su ko ba su taba gane shi ba ba su san shi ba to kaga ba girma ba sun kai ba
kuma da asalin zargin da su a tsakanin tun da sun ka jefa ai bai ba su tunanin girma to ka gani don yanzu duk wanda za a yi ma wannan zargin kaga ba za a yi masa tunanin wa karka manta ha matsayin bawa yake a gidan kaga kallon wani me suke masa to amma sai ya bayyana ba haka bane shine balaga qur'ani abinda suke tunani sai ta bayyana ashe ba ashe wani irin babban mutum ne zargin can da suke eh zargin can da ake mai imra'atul aziz ashe tana da tana da sabab eh ita ta ga abin da ta gani shi yasa karshe ta ce mi ni ta faɗa karshe gare su hmm?
cewa ta yi
mi ta faɗa ƙarshen shi a kamin can dai bayan wannan fazali kumullazi to wannan da kuke gani abinda kun ka gani Eh. Eh. ita ta abinda to ka gani Eh, saboda haka duk bayanin da za ta yi musu in ba su gan shi ba ba za su taɓa yadda ba eh shi yasa ta gayyace saboda abinda ake cewa gani yami ya kore ji yanzu duk labarin da za ta ba su saboda ka duba fa a ce yana yaron gida kuma bawa ita ka dibi matsayinta fa imra'atul aziza fa an ka ce amma kuma a ce ta kamu da son shi har wani abu ya shiga tsakaninsu Eh, kaga wani nau'i ne na suka akan matsayinta ita ko ba haka ba to da suka zo sai suka ganshi sai suka ga a ba." ai shi yasa suka yi ta'ajjibi wa qulna hasha lillahi to ita ma waccan ayan haka ne Mm, ita ma haka ne wala tuɗe man aghfalna qalbahu kar ka yi biyayya ga wanda muka samu zuciyarsa tana rafkane an zikirina daga ambatonmu saboda Allah ba zai hana zuciya ta ta ambace shi ba kuma bayan an ce wala zikirullahi akbar ya za a ce kuma Allah ya hana zuciya ta ambace shi a'a shi ya abin nan ya gafalar da zuciyar tasa to ko muka same shi a haka to yadda ya zaɓa kuma sai an ka kaddara masa a haka ɗin ba wai allah ne ya rauna ya mai da zuciyarsa rabkananna ba to wannan shi ne al'imamun shafi ka fahimta ko? to barakallahu fika to sai malam ya ce istighfara yastaghfiru istighfarun ko? فهو مستغفر وذلك مستغفر اسم المفعول كنا استغفر umarni kenan wala tastaghfir hani ko to haka wastakharaja yastakhriju istikhrajan shi ma dai irin wancan ne fa huwa wa zaka istakhrij la tastakhrij to wasani a gurguje saboda lokaci minha daga cikin ma'anonin if allala if allala bi ziyaratil alif wan nuni to nan a malamai suka ce akwai dan gyara akan shi almaidani saboda fi'ilin ruba'i ne ba sulasi bane saboda haka harufa biyu kawai aka kara masa daga hamzatul wasli sai nunu domin asalinsa fa'alala ne ai mai fa'alala a baya ko? ko ba yi shi ba turuba'i ne aka ƙara masa haruffa biyu sun zamo nawa kenan kaga sun zamo shida ya koma sulasi ko? yawwa to amma bisa ga bayanin da ya sai ya zamo kamar sulasi ne aka yi masa ziyadar mi haruffa uku to wannan kuskure ne ya fada Allah ya gafarta masa eh ba da gangan yayi ba an gane ko to to ce wanda yayi wallami din nan kuskure ne wannan lamun din ta asali ce domin fa'alala ne hmm fayati mustaqbaluhu ala yaf'alilu wa masdaruhu alaf alaf illalin if illalun shine masdari wasmu fa'ilihi ala muf'allili muf'allilin wasmu maf'ulihi to la ya ati ismul maf'ul bai da shi eh bai da ismul maf'ul shi yasa yace baka la ya ati ba zai zo ba wal amru minhu in za a yi umarni if an lil wan nahyu la taf'al lil misaluhu to ga misali is hankakan lailu dare ya yi duhu ai iswadda shine is hankaka eh yas hankiku allailu is hinkakan mazdari kenan ko fahuwa mushankikun yawwa ishankik umarni dai Eh, ishankik Eh, dare ka yi duhu ka yi baki Mm, sai hani la tashankik ko iki ansasa iki ansasa saduruhu kirjinsa ya fito haka Eh, idan ya dan gantsara haka kirjin shi ya fito to shine sai a ce iki ansasa Mm. larabci ne fa eh eh ya ƙa'ansisu iki'insasan fahuwa muƙa'ansisun iki'ansis la taƙa'ansis ta wannan shi ne lokaci ya ƙure muna eh, nan za mu dasa aya saboda lokaci insha Allah littafin ba zai kammalo ba yau. kila ko wani sati sai an matsa eh to Allah ya samu dace sai mu taba usulus sunna ko da a takaice ne Mm. na'am na'am as-siqatu as-siqalu eh yau eh duk da ku suna nan larabcinsu eh illa galiban in har kaji kalma dama in kalma ta zo da nauyin fada to hanyoyi biyu suke bi su larabawa hanya ta farko shine su biyar da za su sauƙaƙe ta in ba su samu ba kamar irin wayannan kalmomin to sai su dinga amfani da ita amma kaɗan cancan za ka ji ta Eh, to irin wayannan kalmomin suna ciki Eh, za ka gansu ƙalilan ne fi kalamin arab an gane ƙalilatun ne fi kalamin arab Eh, to wannan bai kore musu larabcinsu ba suna nan larabcinsu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله